الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك كذا إلا أن يشاء الله وذكر ربك إذا نسيت وقل أسي أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيام شاترة ga watan ramadana watan tara hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1446 daidai da sha tara har yanzu ga watan uku miladiya ta shekara 2025 kawai da muka saba da bacin da karatun na alkurani mai tsarki a wadda masallaci mai albarka na babban ilimin gidan sarkin lamban a cikin wannan sura mai albarka suratul kafi mun ga inda Allah madaukaki zarki ya mana bayani akan wata gidan adadin mutanen da suka shiga cikin wannan kogo suratul kafi wannan kogon da surar ta bayani a kansa da kuma yadda mutane suka samu sabani wajen kasantuwarsu mutane uku ne ko mutane biyar ne wanda wannan ƙur'ani ya nuna cewa shine rajaman bilgaibi ko kuma wato kenan a susu bakwai ne na takwas ɗinsu wato kenan karansu da wa'azin da allah maɗaukakin sarki ya yi mana cewa mai da lamarin adadin ashabul kafi zuwa ga allah maɗaukakin sarki don babu wanda ya san wannan sai shi sai kuma 'yan kaɗan daga cikin mutanen da shi ya sanar da su sannan kar a yi wani jayayya ko musu ko cece kuce a kansu da sanin adadinsu domin ilimi ne wanda bai da amfani ko kuma jahilci ne wanda baya cutarwa in an san su ba kome ne ba in ba san adadinsu ma wanda tuke nan ba kome amma darasin rayuwarsu shi ne wata kenan abin dauka wannan kamar yadda muka faɗa ya zama ansa ne na ɗaya daga cikin tambayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa yahudawa sun sa mashirkan makka a gargashin wakilcin wato kina ogwata bin abin aitin da annadar bin alharith suka zo suka tambaye sun sai suka ce su ji su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu gobe zan ba ku ansa da haka gobe ta yi annabi sallallahu alaihi wasallama bai ba da ansa ba saboda wahayi bai zo masa ba shi kuma baya magana sai in an ce masa wata gobe ta yi wata gobe ta yi wata gobe ta yi wata gobe ta yi sai da aka wajen sati biyu har mutanen maka suka ji a zuciyarsu sun kure shi yahudawa suka fara wato kenan karfin gwiwa jin karfin gwiwa cin addinin su ne na gaskiya to sai ga ansa ta sauka to yanzu an ba shi ɗaya daga cikin an san ɗaya daga cikin tambayoyin to amma bayan an ba da labarin sai Allah madaukakin sarki kita bismillahir rahmanir rahim wala taquna shay'in inni fa'ilun zalika gadar kada ka kuskura ka ce zan aikata abu gobe illa an sha Allah sai dai ka ce zan yi idan Allah madaukakin sarki ya yarda in Allah madaukakin sarki ya yarda anan akwai uslubi mai kyau wanda Allah madaukakin sarki ya amfani da shi wajen yadda yake mukaɗaba da annabi su sallallahu alaihi wasallam ta yadda baya wato kenan karya masa gwiwa a cikin lamura kuma yana ladabtar da shi kuma ya koya masa ladabi kuma ya koya na farko ya yi magana ya ce ku zo gobe zan ba da ansa amma bai mai da mashi a zuwa ga allah maɗaukakin sarki ba sai aka jin- sai aka jinkirtar da wahayi wahayi bai zo ba har sai da ya fara damuwa sannan sai wahayi ya zo shi to lokacin da wahayi ya zo shi aka ba da wato kinan an so sun wa'annan tambayi guda uku bayan an ba da ta ansar ba hankalin sai ya kwanta ba to sannan sai Allah ce masa wala ta gona da shi'i ne fa ila zalika gare illa in sha Allah daga yau karka sake cewa zan yi abu kaza gobe sai dai in ka jingina shi da bashiyar Allah barkatu sarki domin an ta turidu wa ana uridu wa yi sallanta ne fi ma uridu ka fai kuma turidu kai akwai abin da kake so ya faru Allah madaukakin sarki akwai abin da yake so ya faru in ka mika wa Allah madaukakin sarki lamari Allah sai isar maka da naka wa illa ta muka fi ma turid in ba haka ba Allah ce sai gajiyar da kai cikin abin da kai kake nufi wala ya kuri illa ma uridu ni abin da nake so shine zai faru in ji Allah madaukakin sarki to amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai masa wannan fada ba sai da ya bashi ansar hankalinsa ya kwanta ya dawo hayyacinsa sannan sai ya ce masa kuma ga yadda za a rika yi kamar yadda a can yake ce masa afallahu anka lima azinta lahu an je an yaki an kuma an tafi yaki waɗansu sun ki zuwa yaki daga baya suka zo su suka nemi izini ko kuma wanda ba za su je ba suka nemi izini izini wanda ke ba na gaskiya ba annabi sallallahu alaihi sai ya ba su izini sai ya ba su izini Allah ne Allah madaukakin sarki ya san cewa gocewa suke so su yi ba yakin suke so su je ba da aka dawo Allah madaukakin sarki sai ya ce afallahu anka Allah madaukakin sarki ya yafe maka to bai ba sa abin da ya ba ko eh amma dai an yafe duk ko ma menene da an wuce matsalarsa afallahu anka sannan sai ta lima azinta lahu ya aka ka ba su izini da ka kyale su mana har a ga gudun ruwansu amma yanzu izinin da ka ba su sun tafi da yawon bakin kare za ka ga kenan da daga zuwa ce masa aka yi me yasa ka ba su izini hankalinsa zai tashi zai kuma dubi zuma amma kace wannan matsala da an wuce layin ta ko amma ya aka kake irin haka hankali dai da zai dan kwanta to exactly abin da ya faru wato kenan a nan kenan ok tambayoyi suke so to ga ansa amma daga yau ga yadda zaka rika fada ko kai istisna'i ka ce sai dai in Allah madaukakin sarki ya yarda da wannan musulunci ya karantar da mu cewa idan mutum ya magana zai wani abu sai ce in Allah ya yarda zai yi kaza to idan Allah bai yarda ba bai yi ba ba za a dauke shi makareci ba ta haka ake son wato kenan ya mai da shi zuwa ga Allah kuma kamar kai ka ce wannan aya tana da marayar da musulmi zuwa ga ubangijinsa ne ya zama shi musulmi kullum training din da Qur'ani yake masa yana mai da shi zuwa ga Allah directly ba tare da wata wasida ba so ake ya zama komai yake Allah ne a cikin zuciyarsa da haka domin abin da za ka yi saka ce in Allah ya yarda zai yi kaza in Allah ya yarda zai yi kaza in Allah ya yarda zai yi kaza idan baka yi ba shi ke nasa ce Allah mai ɗaukakin sarki ne bai yadda ba illa iyaka ana son a sami kyakkyawa ya niyya cikin zuciyarka kar ka yi ma mutane karya ka san ba yi za ka yi kace in Allah ya yarda yanzu ka ga kenan ka mai da Allah maɗaukakin sarki wato kenan hujjar yi wa ƙarya a mutane ko Allah maɗaukakin sarki yana cewa wala taj'alullaha urdatan li aymanikum ko urdatun ne urdatan li aymanikum kada ku sa Allah maɗaukakin sarki ya zama wato kenan shi ne hujjar da za ku wato kenan goce ma rantsuwar ku kun yi alkawari kun yi rantsuwa za ku yi abu kaza sai ku amfani da sunan Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah ni ko ba gaskiya bane kyau kar ka bai da Allah ya zama wato kenan dalilin da zai sa hujjar ka ta ƙarya ta zama wato kenan ta tabbata idan Allah ya sani in kana da niyyar yi Allah ya sani in baka da niyyar yi saboda in kana da niyan yi kaje in Allah ya yarda zan yi amma ka san ba za ka yi ba kaje ba sun Allah zai ya yarda in Allah in Allah ya yarda zan yi sannan ko gobe ka da da gangan kaki kuma sannan ka ce ba Allah ne bai yarda ba to aka ce karwa to kenan mu yi hakan nan ko saboda ka Allah wadda kike zake ce masa illa an sha Allah ai ma'ana illa an taqula illa an sha Allah shine takadirinsa sai dai in ka ce sai in Allah ya yarda Allah madaukake ko kuma ka ce wato kenan bi mashi'atin lahi zan yi amma da mashi'a ta Allah saboda wa mata sha'una illa an ya sha Allah idan kuna son abu ya faru baya faruwa sai dai in Allah ma yana son abin ya faru in Allah baya son ya faru to wata kidan mashi'ar ku yanzu ba za ta zama abin da don haka da mashi'ar dan adam da mashi'ar Allah ba da kuma sarki idan sun yi muwafaka sai ga abin ya faru amma duk inda mashi'ar dan adam shine abin da shi ransa yake so yayi ya saba da bashiyar Allah madaukakin sarki to don Allah madaukakin sarki ne zai yi da daka bashiyar dan adam da bashiyar Allah da kudurar dan adam da kudurar Allah da iradar dan adam da iradar Allah madaukakin sarki duka ba sa faruwa abu ya faru sai dai in ya dace da iradar Allah ko ya dace da kudurar Allah dan adam shi nasa yana jinginawa ne saboda wato kenan ya samu wato kenan ɗaukaka in ya zama kuma ɗabi'ar sa ne haka sai kaga kuma Allah maɗaukakin sarki yana taimaka masa akan wannan abin Allah yana taimaka masa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi yake cewa wanda ya karɓi bashin dukiyar mutane yuridu ada'ahu yana nufin lalle lalle da ya samu zai biya addahu Allahu anhu Allah zai taimaka masa ya biya wa man akaza amwalan nasi yuridu itlafaha wanda kuma karɓi bashin mutane nufinsa kawai ya cinye ne atlafahu Allahu sai Allah ya sa masa asara a ciki kuma ya zama ba zai iya biya ba kuma abin da ya karɓa kuma ya lalace kuma zai abin da yake so ya yi ba kaga kenan yanzu kyakkyawar niyyar mutum tana taimakawa wajen Allah maɗaukakin sarki ya shigo cikin lamarinsa ya kuma wato kenan agaza masa ta haka kar mutum ya ce illa an yasha Allah ba alhali ba haka yake nufi a cikin zuciyarsa ba wa zkur rabbaka idza nasita idan Allah ya kaddara ka manta to shikenan lokacin da ka tuno sai ka ce insha Allah insha Allah shi ne ala farda annaka nasita to uzkur rabbaka bi qawlika insha Allah sai ka ce an Allah madaukakin sarki ka manta ake in Allah ya yarda kaza kaza kaza da sauransu kenan yanzu ko ka manta da zarar ka tuno ana son ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki shine ma'anar wannan ko kun karka cewa mutane asa ayya hadiyani rabbil akram min hadha rashadan ubangiji na ya kusa ya dora ni akan abin da ya fi wato kenan shari'a sama da wannan irin mantuwa da nake yi ko kuma irin na faɗi abu kawai kai tsaye ce zan yi kaza wato kenan alhali ba jingina abin zuwa ga wato kenan kudurar Allah maɗaukakin sarki ba Allah maɗaukakin sarki ma'ana kamar dai addu'a ne Allah maɗaukakin sarki ka kare ni daga irin wa'annan tiba-tiban kuma wannan ɗabi'a ce ta musulmi kowane lokaci in ya ga wani aibi irin nasa sai ya roƙi Allah madaukakin sarki ya taimaka masa a wajen wato gidan fin karfin wannan abin ba togewa ake yi ka ci gaba da yi ba to mu je maza ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا Allah madaukakin sarki ta walabisu wayannan bayan Allah da muka yi magana a kansu sun zauna fi kafin a cikin kogon nasu yanzu Allah madaukakin sarki ya jingina kogon da su kogon ya zama nasu tunda su ne suke cikin kogon ko da su suka fi kowa amfana da wannan kogon ta haka allah maɗauki zaki sai jingina musu kogon wala bi su fi kafin salata mi'atin ɗari uku amma ɗari uku ne mai sunina wannan badali yake nan ko yawa kace salata mi'atin kai shiru a to amma na mai sai kace sunina shekara ɗari uku amma na shekaru wato kenan yawwa saboda haka Allah madaukakin sarki ya ba mu ansa cewa wayannan mutane zaman su a cikin wannan kogon shekara 300 ne wazdadu tis'al sannan sai suka ƙara shekara tara akan wata kinan shekara 300 sun ƙara wata kinan shekara tara mun bayyanci wannan yawwa anan abin da malamai suka ce shekara 300 suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta cewa sun yi shekara 300 maza maza yahudawa da suke da ilimi a kai nasara da suke da ilimi a kai sai suka ci a kansa cewa ya za a ce shekara 300 ya za a ce shekara 300 ko a yi ce yolabi su fi kafin salatu mai atin sinina wasdadu tisa sun yi shekara 300 sannan suka kara tara kenan ɗari uku da tara kenan su kuma a ilimin su shekara ɗari uku ne shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi ce shekara ɗari uku da kwaya tara da haka shi ne sai abin ya daga musu hankali ya zai ce shekara ɗari uku wato kenan da tara za ce a to ai lissafi ai ai ba ku kadai kuka iya lissafi ba ko don haka lissafin da kuke yi kun bi abin da ake kira wato kira sana ashamsiya solar calendar solar calendar ko to tunda solar calendar kuke ita a solar calendar kawai ranaku ake kirgawa ranaku ake kirgawa in sun cika sun cika shi kenan amma akwai wani lissafi daban da ake kiransa luna calendar shine as-sana al-kamariya ita kuma sana al-kamariya ita kuma watanni ake kirgawa yanzu in kaga dama in a solar calendar ne zaka iya fara daga ko yau shi ne ranar ka na farko gobe na biyu jibi uku haka amma in luna kalanda ne sai ran da wata ya kama sai a ce washe gari daya washe gari biyu washe gari uku hakan na za a rika kirgawa to ba a ganewa cikin shekara sai in an yi amfani da luna kalanda shine asana alkamariya saboda Allah madaukakin sarki na cewa inna iddatu shuhuri inda Allah ifna ashara shahara in ana son a samu cikar shekara a gurin Allah madaukakin sarki a samu wata guda goma sha biyu yanzu inda kwanaki zaka kirga to ba za ka san ta ina ka fara ba ba lalle da kuma ka san ta ina za ka kare ba amma inda sana kamariya ne da zarar wata ya kama ka san farko ya fara in watan goma sha biyu ya kare ka san wato kenan riga an kare daga akwai specific gurin farawa na lissafi akwai kuma gurin karewa amma qur'ani ya nuna musu duka wayannan guda biyu idan sana shamsiya kuke son shekara 300 ne in kuma kamariya ne shekara 300 ne da ta sau da wanda ya bi lissafi a hankali zai ga cewa yanzu wasu amfani da luna kalanda a solar kalanda kaga na farko watansu januwari kwana nawa ke yi 31 february fa 28 ko ko 29 na gaban safa ko suka ce da 30 days of september april june and november all the rest of 31 expected february alone sau da duka sha ɗaya suke banda february shi shi kadai da waɗannan guda hudu da aka kirga kenan watanninsu suna kwana har 31 amma na luna kalanda yana kwana 29 ne ko kuma ya 30 ta haka 30 din ma ba ta cika cif-cif saraka kaga kenan ana samun rage ana samun rage don haka shi sa suka ce 365 days ko shine shekara amma in a kamariya ne in ka riga ba zai kai haka ba da ka duk inda ka samu shekara wata kiran 33 za ka samu ƙarin shekara guda bambanci tsakani me yasa su suka tsara ta yadda akwai abin da yake canjuwa yake canjuwa yake canjuwa ta yadda a duk shekara hudu a tsarin su za a yi losing one day to haka shi yasa duk shekara hudu february sai su dada shi kwana 28 dan ai maintain wannan status quo din to ita kuma ibada ta Allah madaukakin sarki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shine khairul umuri awsatuha a cikin dukkan lamura in ka bi tsarin wa'annan shekarun guda biyu da solar calendar da lunar calendar za ka fahimci cewa na solar calendar ya zama damfararren abu abu daya duk inda aka samu over za ka ga ruwan sama yayi yawa ruwan sama yayi yawa duk inda aka samu january december december january sanyi zai yawa duk inda aka samu april da abin da za ga an fara ruwan sama a novemba za ga an ɗauke ruwan sama haka zai ta tafiya haka zai ta tafiya haka ne to shi kuma musulunci yana ɗamfara da ibadu kuma suna ɗamfara da lokuta kuma shi musulunci na duk duniya ne baki ɗaya idan aka ce yanzu misali azumi muna yi sa a watan ramadana idan aka ce a lona a sola kalanda za a yi ta tafiya to zai zama wato kenan wa'anda yake zuwa musu lokacin zafi kullum a cikin zafi za su yi ta yi har duniya ta nade wanda kuma suke cikin sanyi kullum a cikin sanyi za su yi ta yi haka ba a yi ta tafiya har duniya ta nade amma idan aka bai shi a sana kamariya za ka samu abin yana tafiya yana caccanjawa har ma muna cewa juyi uku sai dan gada ko in kun yi a cikin sanyi bana wa'yansu suka yi a zafi in ana tafiya wata shekara zai dawo muku a zafi su kuma je musu a sanyi kaga kenan rahamar Allah an raba ta ta ko ina kaddara misali aikin haji idan muka misola kalanda za ka samu in ya kama a watan zafi to duk shekarar duniyar nan a watan zafi za a nayin ta tsara ka mutane za su zama kullum a cikin wannan azabar amma da allah maɗaukacin sarki ya zaɓa mana wannan kamariya ɗin nan sai ya zama na wata rana za a yi shi a lokacin kaza wata rana za a yi shi a lokacin kaza wata rana za a yi shi a lokacin kaza saboda ka kowa za a samu wato kenan tawassudi shine karul umuri a wasar da haɗi kenan saboda haka tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara ma musulunci ya sa malaman musulunci tun daga kan sahabai da suka sashi ba da tarihin annabi sallallahu alaihi sai suka dauki mai kamariya hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara kaza da kaza shi yasa ga tsakanin watan da watan ana ta gogata wani lokaci su daidai wani lokaci su saba wani lokaci su daidai wani lokaci su saba saboda na kamariya yana canjawa amma na shamsiya shi ne ke static baya wata kenan canja yanzu kaga yau din nan wannan sha nawa sha tara wancan fa shi ma sha tara amma ba mamaki wata masu kamawa za ka sun saba eh bambancin ko eh zai canja wata mai kamawa za su iya canjawa za su iya canjawa amma suna su zai maintain yadda yake wannan kuma na kamariya zai zama yana canjawa ta yadda za a samu wata ran damina a cikin wata kaza wata ran rani a cikin wata kaza hakan da zai wato kinan canjawa don haka Allah ba da kucin sarki yake cewa wala bisu fi kamin talasu mai ati sinina sun zauna a cikin kogon su in ka kinga shekarar shamsiya zai baka shekara 300 amma in kabariya ne duk inda aka sami shekara 33 za ka jefo shekara guda daya haka aka sami wata kenan mun ka bi a hankali za ka samu za a sami kare shekara tara wata kenan akan wannan to mu je malu
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا الله مدوك جدا لك قل الله أعلم بما لبثوا ka ce musu Allah maɗaukakin sarki shine ya fi kowa sanin iyaka adadin kwanakin da wa'annan mutane suka zauna a cikin wannan kogon a to amma can ya ce labi su fi kamin salatin mati sinina dan kuwa ya ce Allahu alawa ba labi ko suna kaga kenan labithu a nan da labithu a cikin dan bambanci don haka malamai suka ce labithu na farko zaman da suka yi a cikin wannan kogon kafin a yi tuntube a kansu mana kafin a gano su shi ne wa labithu fi kafin sai shi yana da adadi talatu mai atin sinina was da rutisa amma wannan labithu na biyu shi ma ikhtilafi aka to bayan an gano su sun koma cikin kogon an rufe yanzu har yanzu suna da rai ko kuma ba su da rai sun mutu gaba daya ko kuma ba su mutu ba suna iya fita ko ba sa iya fita ko da haka sai aka samu wato gidan sabani a cikin wannan kes din kuma wasu rawaito wata hadisai wanda suke mai rauni wanda yake nuna cewa suna fitowa ta sai aikin hajji tare da mutane su kuma don suna nan da ransu ba su mutu ba wasu kuma ce a suna nan ba su mutu ba amma suna kwance suna baccinsu wasu kuma ce a sukan fita su je su yi wasu al'amura su kuma dawo lamarinsu wasu aka dai maganganu daban-daban amma sai Allah maɗaukakin sarki wasu ka ce kafin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sa dare wallahu a'lam Allah maɗaukakin sarki duk yayi maganin wannan kisan yace kul ka ce musu Allahu a'lamu bi malamin su Allah madaukakin sarki shine mafi sani kamar dai wata kenan Allah madaukakin sarki yana danne mu akan sabanin dai da muke so sai mun gano domin in mun gano me amfanin sa ilmin la yanfa'u in ba mu sani ba fa jahalin la yatur ba wani abin nan da gaibu samawati wal ard dan haka gaibin samai da na kasa duka na Allah madaukakin sarki ne shine alimul gaibi wala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man tada min rasuli wal alimul gaibi wa shahadati Allah shine ya san abin da yake gaibi da abin da yake a fili Allah shine yake gaibi ba wanda ya san gaibin sa sai shi in ya ga dama sai dan sanar da kuwa nan kamar yadda ya sanar da mu cewa su 300 ne ai sun zana shekara 300 ne har da tara ko kaga yazo nan da shi ya sani amma yanzu ya sanar da mu in ya ga dama dan haka yake fala yuzira ala gabi ahadan baya sanar da gaibinsa a kowa sai dai wanda ya ga dama sai ya sanar da shi da haka ku sani cewa Allah maɗaukakin sarki shine mafi sanin gaibi na sammai da na ƙasa absir bihi wa asmi wannan ana kira sa usulubu ta'ajjub ai ma'ana ma absarahu wa ma asma'ahu ma'anan wanda shine babu abin da yafi Allah idan mun mai da damirin zuwa ga Allah absir bihi ai billahi kenan ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya fi kowa ganin lamarin ya fi kowa kwata kidan ganku koko menene ma absarahu menene ya fi Allah maɗaukakin sarki ganin lamura babu wa ma asma'ahu da kace absir bihi wa asmi shi ma bihi daga dirin sa kenan ko yawwa don haka babu wanda ya fi Allah maɗaukakin sarki jin komai da mutane suke yi na saɓani a tsakaninsu kuma kullum kokari yake yi Allah bada kuke sarki ya nuna mana yadda wato kenan za mu fita a cikin sabani ya zama mun tsaya akan abu wanda yake wato kenan shi ne tsaye don haka shi yasa duk abin da bai da wani muhimmanci maza maza sai a toshe mana wato kenan kofar sabani malahum bihi malahum min dunihi ba su da wani abu koma bayan Allah madaukakin sarki min wali na majibincin lamari ma'ana su wa'annan mutane da suke ciki ko ma menene lamarin su ai Allah madaukakin sarki shine wato kenan majibincin lamarin su wasu da wani sama da shi to ba su ba har mu din ma mutane ba su da kowa ma ba shi da wato kenan majibincin lamari wanda zai zama waliyin ka wanda shi waliyi kamar da muka faɗa shine mutumin da zai ɗauki ɗawainiyar ka a daidai lokacin da baka nan kuma yi maka abin da kake so ba za a samu wato kenan kuskure daga raji ba shine waliyin lamarinka za ka shi sa ake tura shi je karbo aure saboda ai kayar da shi ba zai je ciya daura a kansa ba to mai jibintan lamarinka ya maka abin ya zama daidai to basu da wani in ba Allah ba ɗaukaki zarki ba wala yi shirk sannan ba sa yin shirka wala yi shiriku fi hukumihi a cikin hukunce-hukuncen Allah maɗaukakin sarki ba sa yin tarayya a hadin da kowane mutum daya saboda haka Allah madaukakin sarki shi shi kadai na cikin mulkinsa da zatinsa da sunayensa da kuma sifofinsa kuma ba sa katsalan nan a cikin wannan lamari ba sa shigowa da wani ba Allah ba a cikin lamarin wato gina Allah mana ma wannan shine ba sa daukan aikin da Allah ne kadai yake da wato kenan iko a kansa su dauka su rarrama wani to mu je wannan واتل ما أوهي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
الله مدوكاkin sarki ce wata lama uhiya ilaika Muhammadu kai aikin ka yanzu ka karantar da mutane abinda aka yi maka wahayi a kansa me aka yi masa wahayi alqur'ani ka karanta alqur'ani a mutane ka musu bayanin abinda wato kenan sakon littafin yake ci a dauke da shi ka dora su kuma akan aiki da abinda wato kenan sakon yake dauke da shi wannan shine wato kenan aikin ka kenan ma uhi ilayka min kitabi rabbika abinda aka maka wahayi daga littafin ubangijin ka shine ne alqur'ani don haka jama'a ba mu da littafin da yake dauke da shari'a a duniyar nan sama da alqur'ani babu kuma wanda ya ci nasara a duniya nan saboda wanda ya rubuta alkur'ani don haka kullum ake karanta da mu mu karanta alkur'ani mu karanta alkur'ani karan mutum ya zama wata kenan ya kaura cewa alkur'ani banzan Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya bai ji dadi ba da wayansu ba sa karanta alkur'ani yace ya ubangiji inna qaumi ta takazu hadha alqur'ana mahduran complain wa Allah wa qala ar-rasul ya rabbi manzo yace ya Allah damuwa ta shine mutane na sun kauracewa alkur'ani ba ruwansu da shi ba sa karanta shi ba su daukan darasansa ba su neman wa'azantuwa wato kenan da ayoyinsa sun fi son su je gurin wani ba Allah ba wani ba littafin Allah ba su nemi wata shirya daban ba ta alkur'ani shi zaka suke so don haka Allah madaukakin sarki sai ya latar da annabinsa a kai ya kuma ja mutane ya kira hankalinsu wato kenan a kansa lamu badal kalimati duk kalmomin Allah madaukakin sarki babu wanda ya sai canja su ma'ana alqur'anin nan yadda aka saukar da shi haka dan yake babu inda za mu canja shi duk wanda ya je rubuta alqur'ani ya babbata abubuwa ya zo da shi a cikin masallacin nan za a ce masa ba haka bane nan gurin Allah madaukakin sarki ya kare shi ya kare alqur'ani sai inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizin saboda haka yarinya mai tallage da mara ta ce maka wallahi ba haka bane ba haka bane in ka karanta ba daidai ba sai ce dariya me kike dariya ce wallahi ba haka ba yarinya mai tallage da wannan yana daga cikin kariyar da Allah madaukakin sarki ya ba wa kenan alqur'ani dan haka babu wanda ya isa wato kenan ya canja ko da kalma daya babu wanda ya isa ya canja komai a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya bashi wannan kariya walan ta je min dunihi multahadan sannan kuma koma bayan Allah koma bayan alkur'ani ba za ka samu wata kenan wata gudun karkada ba in ka bar alkur'ani babu inda za ka je kuma ka samu wata gina abin da kake bukata na duniya ko na lahira to mu ji malam
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هويه وكان أمره فرطا
الله أكبر وانا آية wato tana karantar da mu abin da ke zata nusar da mu ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yakan musulunci tun zamanin adam salasalama yana da rai idan an yi amfani da wannan hanyar bata ci ba sai amfani da wannan an yi amfani da wannan sai a ci ba sai amfani da wannan to za mu ji ɗaya daga ciki a cikin wannan aya na farko annabi salasalama allah ya aiko shi da alkur'ani ya zo yana karantarwa yana jan hankalin mutane da farko mutanen maka sun fara dauka sun dauki abin kamar abin wasa ne amma ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane akan wato kenan wannan dutsen jabal abu ubaisin ko ya ce musu ya kira kabilun larabawa gaba daya da qurayshawa gaba daya da banu hashim da banu adi da banu tay da banu waye duka ya tara sai kira su da sunan su ya banu kaza ya banu kaza ya banu kaza ya kira su sai ya ce musu wallahi ya ce innan ra'ida la ya zuwa ahala ɗan gangane ba ya karya a mutanensa wallahi lauka zartun nasa jini amma ka zartuku na rantsi da allah in duk duniya nan zan musu karya ku ba zan muku ba walau garartun nasa jini amma garartuku inda zan ruɗi mutane na duk duniya nan gaba ɗaya allah ku ba zan ruɗe ku ba ya ce wallahi la ta mutun na kama ta namu wala ta basun na kama ta sake son za ku mutu kamar yadda kuke kwantawa bacci kuma za a tashi ku tashin alkiyama kusan da mashkilan a wancan lokacin basu mana da ta kiyamar ba za a tashi ku tashin alkiyama kuma yadda kuke tashi daga bacci sannan makomar ɗayan biyu ne ko aljanna ko gidan wuta daga ƙarshe sai ya fito musu da sakon sakon lodoro ce wallahi ni manzan Allah ne zuwa gare ku saboda haka ku karbi kira da tun a lokacin abu jahili ya ce tabballaka alihaza jama'atana wannan kalma ya amfani da tabballaka alihaza jama'atana don wannan ka tara sai Allah maɗaukakin sarki ya masa ya ce tabbata da abin hajjin watan ba ma agna anhu maluhu wa ma kasaba to saboda haka sai ce to ku rike hannun wannan yaron wallahi zai zama matsala a sannan wata rana sai suka dauka abu mai sauki ne ana tafiya ana tafiya ana tafiya su dinga mutane suna karuwa mutane suna karuwa suna tare da sai suka so sai amfani da karfin mulki suka takura masa suka takura ma mabiyansa duk wanda aka ce yaro ya musulunta a wani gida za a kama shi har da shi mus'ab bin umar mamansa sa ta aka daure shi duk da gatarsa yaro mai sa kayan gwalagwale na zinari saurayi wanda ya cika yi tambatsa cikin garin maka dinga daure shi ana abin da su wannan a masa kaza wannan a masa kaza haka suka dauka da karfi za su murɗe daga ƙarshe sai ta bayyana musu cewa matsala ce ta aƙida ita aƙida a zuci take idan mutum ya samu ya itinaɗin aƙida babu abin da yake iya cire aƙida a zuciyar mutum sai gamsarwa amma ƙarfi ba zai yi ba duk abin da za ka yi sai dai ka kashe shi sai dai ka kashe shi ko kashe shi wanda zai ɗauka yanzu abin da mai aƙida ke bukata shine ka zauna ka zaunar da shi ka gamsar da shi abin da yake a kan sannan ashe shi lilita ne shi da kansa sai ya yada to zo da ka sai suka banci cewa matsala ce ta aƙida da ƙarfi ba za su iya cire ta ba yanzu ya za a yi sai suka ce to yanzu bari mai amfani da shi muhammadin kansa ya warware abu za ka sai suka je suka zama suka ce masa rai ya muhammadu mu wakilan mutanen ka ne ka saurare mu ya ce ina sauraron ku suka ce wallahi ka zo ma mutanenka da abin da ba su sani ba suka ce ka zage allolinsu ko shatanta alihatana suka ce masa ka zage allolinmu wasa fata a halamana ka wautar da kwakwalenmu ka mai da mu wawaye musan abin da muke ba wasa babta dinana kuma ka zage addininmu to ka saurara wannan matsala in dai dan neman ɗaukaka kake yi to Allah za mu ɗaukaka ka za mu baka shugabanci ya ce ina jin ku idan matsala ta talauci ne za mu tara maka dukiya sai ta kowa ya ce ina faje idan kuma matsalar ta kaza ne duk suka barbara har da ƙarshen kita yin aljani ne ma za mu kashe dukiya mu neman maka magani duk suka gama sai ce musu to wallahi matsala ta ba wannan bane matsala ta shi ne an ba ni alkur'ani an ce ne muku wa'azi an ce ne muku kaza an ce ne muku kaza an ce muku kaza yanzu da farko da sun ci nasara a kansa a tunaninsu tunda kuɗi yake so da awasa kuɗi yake so sai aka ce za a bashi kuɗi yanzu shi da kansa zai dakile da awa tunda ya yi kuɗi ko ya karɓi kuɗinsu wai in baki ya ce ido zai ci kunya to bai karɓi kuɗinsu ba in mulki yake so za a mallakar da shi amma za a na tigarin din siyarin sa daga nesa ana ce ga yadda za ka murɗa siyarin nan za ka yi nan za ka yi ya ce ba ya son wannan don ba shi ne damuwa su duk abin da suka yi ta yi a nisa salama a wata kiɗan bai karɓa ba to yanzu ka ga ba su ci nasara akan wannan ba ba za su iya amfani da shi wajen dakile musulunci ba so wani lokaci ana irin wannan a yi amfani da kuɗi ko mulki ko wani matsayi a mai da'awa don ya dakilar da alƙiblar da awarsa an ɗauko ta mai kyau shi ke nan iya karɓi kudi shi ya haka wani ya karɓi dukiya sai haka wa aka bashi position shi ke sai ya haka sai gaba zai iya kaza da kaza da kaza ba zai ma iya karkatar da alƙiblar tafiyar gaba ɗayanta ta koma wani abu da ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zama wato kenan model a gare mu shi hakan bata faru da shi ba daga baya sai suka ce to yanzu bari mu sake usulubi usulubin namu shine wato kenan mun lura waɗanda suke na kusa da shi din nan irin su bilalu din nan irin su ammar bin yasir din nan wannan talakawa irin su wani da wani da wani suka kirga suka ce ya kore su sai mu zo kusa da shi da muka zo kusa da shi sai zama kuma mu ne za mu na faɗin yadda za a yi kenan kaga za mu samu sakin wannan don haka suka zo masa da wannan a karo na biyu wannan ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam tun da shi da burinsa a karbi da awarsa ne Allah kaɗai sa abin da fara cikin zuciyarsa kuma manyan gari za su karba kuma dama su suka hana mutane da zarar sun karba kuma sauran mutane kama idan kana rabbu dari bi dibbi dariban ko shi mata an dari kullum an rakas idan mai gida ya dauko ganga yana buga yan gida me za su yi sai rawa ko bin rawa za su yi to saboda haka yake da sai suka biyo masa ta wannan wato ganin usulubi yana tunani mai zai yi akan wannan kirtan sai Allah ya saukar da wannan aya aka ce masa wasbir nafsa kama alladina yaduna rabbaka Muhammadu kai hakuri ka zauna da waɗannan mutanen da suka killace kansu suke wato kenan kiran ubangiji su yaduna rabbahum bil gadati wal ashi sabiya da barance kullun da alqur'ani a hannunsu sallah suke yi zikiri suke yi ibada suke kullum don haka karka yadda ka koro yadda mutane a gabanka ta yadda za mu gane cewa kamar zuciyarsa ta fara karkata lokacin da ibn ummi maktum ya zo shi a koya masa karatun alkur'ani ga manyan makka kuwa sun zo su suna tattaunawa da shi yace ka jira qur'ani za a koya mai yace ka jira ya rasulullah karatun yace ka jira na ce saboda tsammanin wannan za su abin don haka Allah madaukakin sarki sai karantar da shi ta hanyar usulubi mai kyau a basa wata wannan an ja'a wal a'ma ko sai ce wa ma yudri ka la'allahu yazakka wannan makafan me sanar da kai cewa la'allahu shine zai karbu da azina aw yazakkaru fa tanfa'ahu dhikra ko kuma zai dauki wa'azi wa'azin ya zama ya amfana ya amfane shi amma man sagana wani da kake ganin sun nan ba an talahu ta sadda kai ka bugi kirji ka ba su rayuwar ka kai yanzu kana son ka saurari su ka ba su full time amma alaika Allah ya zaka me sanar da kake wara su karbi wa'azin ba wannan ba lalle ne su karba ba kuma ma in sun karba za su su zauna su su ne za su ce maka ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi to saboda ka kai hakuri da wa'ancan din su ne za a kai har gaci wato kenan da su kuma su suka yada addinin musulunci wa zubna sakama alladhina yaduna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha to ai su yanzu fiskantar Allah madaukakin sarki suke abinda suke so shine suna neman yardar Allah madaukakin sarki suna neman Allah madaukakin sarki ya fiskance su kullum karatu suna alqur'ani suna san Allah madaukakin sarki ya ba su al-inaya al-khassa don haka su suna tare da Allah da shi ne target din su suraka da shi ne da su ne za a yi wannan tafiya din wala ta da ina kanu kada ka kuskura ka kauda kayo idan yanka wato kenan ga barin su turidu zintul hata bin amhali kana nufin wato kenan kawar rayuwar dina kar kai haka ya Muhammad kar kai haka yi hakuri da masu addini da su ne ake cin wato kenan nasara wala ta dima ga falla kalbahu kada kai da'a a wadda muka rafkanar da zuciyarsa shi yanzu da ya zo gurinka da wata manufa ya tafi bai zo da abin nan da haka kita ina mul amalu bin niyyati kuma shi Allah madaukakin sarki shi ya san zuciyarsu ya san niyyarsu ya san aniyarsu ko don haka Allah madaukakin sarki ba zai bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya fada cikin salwan ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya sauka masa da karaka biyo inda muke rabbanin da zuciyarsu shine ba su damu da wato kenan lamarin addini ba yanzu kenan kaga wanda ya yi rabkanu allah ya rabkanar da zuciyarsa to za ka ga wato kenan shi a daidai lokacin da yake cikin wannan rabkanar baya cikin hanyar addini wanda lura da wannan ɗauki misali ga mutane sun je sun zana suna karta a daidai lokacin da suke kartar nan karatun alƙur'ani suke yanzu wancan rabkana ne ko ba rabkana ba rafkana ga barin mai karatun alkur'ani ko a daidai lokacin da mutane suka tafi sata a daidai wani lokacin ai sun rafkana ga barin aikin alkhairi a daidai lokacin da mutane suka zauna duniya kawai suke ta tadawa hadisai suke karanta na manzon Allah sallallahu alaihi ba hadisai suke karanta ba don haka wata kenan zuciyarsu a rafkana take amma akwai wa'insu wanda su fa kullun aikin su kenan in ba wannan ba wannan in ba wannan ba wannan in ba gun karatu suke ba gurin sallah in ba gurin sallah ba gurin zikiri in kuma sun suka ne suka samu damar su dake qur'ani suna ta abin nan wayannan su ne irin wanda ake so ka kasance tare da su in ba haka ba zuciyarka sai ta zama ta rafkana ta shiga cikin mutanen da ta rafkana ga barin wato kenan zikirin Allah madaukakin sarki saraka yanzu kenan kaga mu ma za mu yi ba mu kanmu mizani kullum shi sa ka ce hasibu an fusakun kabla an to hasabu jama'a kowa yau kansa hisabi kafin ma a zo a masa hisabi ai ka sani da safe ta da zuwa zuwa sallar azhar eh ina ne ka je gurin addini ko wurin abu na addini ko kuma ina ne ka je gurin gurin gurin rafkan da dai sauransu daga azhar zuwa la'asar kai mizani wa kanka daga la'asar zuwa mangariba kai wa kanka bayan sallar mangariba zuwa isha bayan an yi sallar isha me kai shi ne ma'anar muhasaba ne ana kinasa muhasabatin nafs kai wa kanka hisabi wannan shi zai baka dama ka rika ganewa cikin kana cikin rafana ko ko baka cikin rafana kana cikin gafala ko ko baka cikin gafala ba zan zama in kana irin wani shi zai baka dama maza ka dawo yanzu kana zanda kana ta shiriri ta sai ka tuno sai ka ji akai wani salati annabi ko sai ka wani salati kana salati yanzu ka dawo daga cikin rafana kenan amma lokacin da baka yin wannan fa kana cikin rafana ko kuma lokacin da ka abin da kace abin da karanta alqur'ani ban karanta sura kaza sai ka zo kana yanzu baka cikin rakana amma lokacin da kake zama shiri da tafa ko kuma lokacin da kake ta whatsapp ko kuma kake facebook ko kake menene abubuwan da aka kawo yanzu masu daukan hankali sosai su dauki lokaci har wato kenan cikin zuciya suke zuwa su dauka automatically da lokacin da ka zama fully engaged a nan kaga anan zero kake kuma wato kenan can din rafana ne ko tunda ba lalle ne ta tuno da kai abin nan da lokacin zaka har lokacin sallah suna shigaltar da mu gaba da lokutan sallah lokacin aikin alkhairi za ga abin za ga da yawa yanzu mutane sun kwambace ba za su zo masallaci sallar juma'a ba sai liman ya hauka mimbari akan me a nan garin musa ne da mutane kawai suna tafiya karfe dare suna masallaci ba nesa mai dole har yanzu ko karfe dare suna masallaci juma'a karfe tara suna masallacin juma'a amma yanzu samari ba za su zo masallaci ba suna kusa suna hangin arawun sai sun ji liman ya hau kan mimbai me yasa daidai wani lokaci da me suke yi ba kowa zai iya wato gidan da su bayan ɗin abin da yake amina wato Allah maɗaukacin sarki ke cewa karka bi wanda muka rakanar da zuciyarsa an zikiri na da wani wato kenan an watan mu a annabi sallallahu alaihi wasallam ake faɗan wannan magana amma fa wato kenan da mu ake wata ba a hawa wanda muka ganar da zuciyar da abin da zuciyar tasa yanzu abin da yake bi son zuciyarsa ne domin yake bi yanzu son zuciyarsa son zuciyarsa matsalar shi ne mu lura da wani abu shi addini wato kenan allah maɗaukaki zarki yake detectin yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani yadda za a yi ba yadda mu muke so ba idan kullum san zuciyarmu za mu bi to shi kenan abubuwa ba su tafi yadda ya kamata ba don haka sai mu haƙuri mu haƙuritar da rayuka mu kamar da aka ce hannun sassa isbir na saka ma'alladina to mu ma sai mai nasbir an fusana ma'alladina to wannan shi ke da sai ga abubuwa sun tafi karka bi wanda zuciyarsa take bin son zuciyanta wa kana amruhu furutan sai zama lamarinsa wato kenan gaba ɗaya halaka ne lamarinsa babu shirya a cikinsa lamarinsa duk hayaniya ne lamarinsa kawai cinyewa lokaci ne kuma time is very precious lokaci yana da wato kenan muhimmanci sosai domin lahaza da yin ta tafi ta tafi kenan ta muje mana وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمثل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
Allah marabuki zai ce wa kullu alhaqqu min rabbikum wa qul lahum ya muhammad tabi'a musu alhaqqu min rabbikum gaskiya daga ubangijin ku take duk inda kaga abu na gaskiya to wani abu shine wanda ya tafi daga gurin ubangiji kenan abinda ba gaskiya ba fa ba daga gurin ubangiji yake ba sai ka ga alhaqqu min rabbikum gaskiya wato kenan daga ubangijin ku ne abinda aka turo annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shine alqur'ani ko asalin hakku kenan saboda daga gurin alqur'ani daga gurin ubangijin ku yake amma me yasa yace min rabbikum saboda rububiyya akwai rububiyya akwai uluhiyya rububiyya ko ta share kowa da kowa amma uluhiyya nan ne gidan jayayya yanzu in kace je ka samu abin da shi iyon ko ka samu mushrikai ko ka samu kiristoci ko yahudu ko waɗanda ma kwata-kwata ba su da addini in ka tambaye su waye sama za su ce maka Allah ne waye kasa za su ce maka Allah ne ruwa da rana da wata da iska da muke shaka za su ce maka Allah ne duk an yi ittifaki a nan a rububiyya amma inda gizon yake saka shine a uluhiyya a uluhiyya to yanzu Allah madaukakin sarki in a uluhiyya ne sai shi abin da ya fada don haka tana tarewa ra'ayin mutum amma a rububiya ana barin kowa ya abin dinsa yadda ya ga dama wannan shi yasa zaka ga mutane suke karkata zuwa ga bautan gunki saboda idan abotan gunki ne abinda kake so zaka yi babu gunki ba shi da wani dokoki da yawa masu abin nan wanda yake bin dagutu ko aljanu in ka je can akan abin da kake ne abin da duk bai maka ba zaka yi tsallake ka bar gurin amma idan ka dawo gurin haƙƙo min rabbikun to sai abin da haƙƙo yake so za a yi shine alqur'ani kenan sai abin da Allah madaukaki sake da haka anan za a samu rikici anan za a samu kaza anan za a samu kaza saboda ai anan ne akwai dokokin da ba za su barka kai abin da ranka wato kenan yake so ba mun fahimci wannan menene dalilin da yasa musulmai samu karkarwa ne kan daga cikin dalilan suka ce da ya ce shi annabin Allah ne sai ya fi wa mutane sallah su kuma da dama sauki suke so ga addini mai sauki kuma ya musu alkawarin aljanna ya ce ya bani hanifa aljannatu lakum aljanna ta ku ne saboda haka ya shafe musu wato kenan sallah sajjada ta ce ita annabi ya ce menene ta sauke musu zakka saboda haka su malik bin nuwaira duk suka yi ca suka yi kanta saboda ai sun sauki suke so yanzu sun samu zuwa ga abinda amma sayyidina abubakar yace dole sai an yi zakka yace wallahi law mana uli aqalan kanu yu'adunaha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la qataltuhu na rantsa da Allah ko da baibayi wannan ba akuya ba ko saniya ba ta zakka ba da baibayin suka ce ba za su bani ba inda da suna kawo annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yake su saboda sayyidina umar ya ce musu kare ya yake su kare ya yake su saboda kar a ji rikici tsakanin musulmi ya ce na rantse maka da Allah Umar ko da bai bai suka hana ni sai na yake su ya ce ai an ce illa bi haƙi hako umirtu an uqatilan nasa hatta shahadu Allah ilaha illallah wa da muhammadar rasulullah ko daga sai yake cewa illa bi haqqil islam wa hisabuhum ala Allah ko yau wato haƙƙin qur'ani haƙƙin musulunci haƙƙin addinin musulunci shine sai sun fitar da zakka sadaka yanzu anan mu ba ma yin ko ba ma mu muna bin doka ne in an ce mu yi mu yi in an ce mu bari mu bari shi sa sun ce ke da nauyi sai wanda yanzu mutane da dauki misali mu a junan mu mene da dalili sa asalin da bisa kungiyoyi suke fita saboda duk inda kungiya ta fita za ta sassauta mu mutane wa'ansu abubuwa ta sauƙaƙa musu sabuwa yanzu a jina ɗan inda yake kira kansa ya ce addini musanci za ta yana jan aya yana jan hadisai yana shan wuya wuyu yana zina yana cata za ga wadanda sun yi ci a kansa su ce haka ne su je su zina su shage su sami saboda me ko saboda sun bi abin da zuciyarsu take so sun bi abin da zuciyarsu wato kenan take so ba ka da wani abu za ta maka gani ga zikiri ka yi kawai shi daga yau ka zama sayi ko kuma kin zama sayi da kawai shi kirkin zagar aljanna wallahi ba za su karantar da ku addinin musulunci ba ba za su karantar da ku kawaizi ahalari ishmawi iziya balle ku gane ainihin yane ne sallar amma yanzu za su baka wani zikirin ka je ka zana kai ta kai ta shi ne ka zama sai ka zama dan aljanna ka rike dogon tarbiyya ana ta girmama ka to ana ta girmama ki ana kawo kuli ana laba hanya mafi sauki ko aljanna wala shakka to amma gaskiyar lamari shine da hakan din daidai ne da annabi sassa zai tafi jihadi da zai sha wahala a rayuwarsa a dake shi a yakin uhudu har haƙorinsa tura masa sukari sahabbansa wajen saba'in suka yi shahada a cikin wasu daga cikin littattafin tarihi amma bincike ya nuna cewa a yakin uhudu mutanen da suka shahada wallahi sun fi mutum ɗari a bakin dutsen uhudu haka wani balarabe ya ce mana gashi littattafan tarihi suna nuna cewa saba'in ne amma da aka bincike daga baya an gano sabbin da suka bada gasu ana a kwanci ana wala da sun fi dari sun fi dari kuma haka suka kare rayuwarsa cikin wannan wahala duk wahala da suka sha maka nan duk kai kuma zai ka zo cikin ka wasu yan zikirori shi ka zama sayyid kaga abin wata kenan da kaman waya da kaman waya ji baban masu saboda haka Allah madaukakin sarki ce ya musu alhaqu min rabbikum gaskiya wato kenan daga ubangiji ba take kuma ita ce kwaya daya alhaqu la yatajazza gaskiya ba ta rarrabuwa a ce wani ma gaskiya ne wani ma gaskiya ne kuma da sun yi karo da juna tanaqud ma lana illa sukuta laha wa anna uzbin wa lana min an-nar to ba zai ba zai ba zai yadda wannan ba dan haka faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur wanda duk ya so ya imani wanda duk ya so ya kafirce wanda ya so ya imani wanda duk ya so ya kafirce ya abin da ya ga dama yanzu idan muka lura fa man sha'a falyumin ba umriya na Allah ba bakin sarki ba wanda ya ga dama ya imani umriya na Allah wa man sha'a falyakfur wanda zai ya kare kafirce umriya nawa idan kai wannan kai da Allah ba bakin sarki in kai wannan ma kai da Allah ba bakin sarki duka ba umriya da gurin Allah ba bakin sarki ba don haka malamai suka ce idan umarni ya zo a kan abin da ba shi ake so ba to wannan umarnin ba umarni ba ne ya zama wato kenan abin da ake kiransa a tahakkum ya zama wato kenan abin da ne mai ake kiransa ne barazana ce barazana ce a kamar ka cewa yaron ka ne ya ki zuwa gona ka ce karka je umarni ka bashi kare je eh karka je din umarni ka bashi kar ya je din ai ba shine kai kake so ba amma kai kace da bakin ka kace masa kar ka je din ko in yake zuwa za ku zanna lafiya don haka da Allah madaukakin sarki ce fa man sha'a falimin shine abin da Allah yake so amma ba da yace fa man sha'a falikur ba haka Allah ya madaukakin sarki kaza dan haka yanzu a nan hukuncin wannan shine wata kenan barazana ne ake muku kar ku wanda ya ga dama ya je kafircin ya ga abin da zai bari inna mimma adraka an-nas min min min menene min kalamin nubuwati al-ula idza lam tasai fasna ma shita wato ba ka jin kunya to je kai abin da kaga dama sai ka zamanin wato kenan umurni aka baka ka je kai abin da kaga dama at-tahakkum ne amma bare ka tabbatar da cewa abin da za a tumaye cewa at-tahakkum ne sai Allah ce inna a'tadna lil-zalimina nar yanzu da faman sha'a falyumin da faman sha'a falyakfur wane da azzalimina wallahi farko kuma a jikinsa aka kawo maganar mutum ina a tattuna da zalimina nara so daga idan mutum ya yi abin da ransa yake so a duniyan nan ya bi ya ki bin abin da Allah bada kuki sarki yake so da wuri sai Allah bada kuki sarki sai ya kawo ina a tattuna da zalimina nara domin shi mun tana dama wata kinan lafire wata kinan wuta ne wannan wutar ita muka tana da wannan wutar a hada bin saradikuha ko saradikuha asurajet ma'ana alkaima kema mun sa kemar wuta ta ta ta ta ta kewaye su haka dama kema ya ake yanta rimfa ne haka ko to kaman kai ka ce wato kina Allah ba ɗauki zai ya sa wata rimfa ta kewaye su amma ta wuta ko rimfa ce haka aka yi haka aka yi haka aka aka aka kewaye su amma rimfar ta wuta a rumfa al'adarta sanyi take ba mutane da kuma kariya da sutura ko ko daga ruwan sama ko daga abinan ko daga rana ko na abu kamata amma ko wannan din wato kenan ta wuta ne saboda haka yanzu kenan kaga akwai matsala kenan akwai matsala kenan sai Allah ba da kuke zai ce wa in yastaghithu yughathu bima'i idan suka nemi taimako kuma za a taimaka musu nan matsalar shi ne Allah ya ce wa in yasayi su yugafu in suka nemi agaji za a agaza musu ko in suka nemi taimako za a taimaka musu ko za a taimaka musu a al'ada kaji an ce mutum ya nemi taimako kuma an taimaka masa dan za a taimaka masa abin da yake nema abin da yake nema za a agaza masa don ya tsallaka ya kai ga bakin gaci to amma sai aka ce bima'in kalmuhli da ruwa wanda yake ta farfashashe kamar wata kinan narkikiyar dalma da shi za suna cikin wuta suna cikin matsala suna neman ruwa sai a ce musu ake ga ruwa amma zafin sa da kasan dalma a narka ta za a yi tukunya hakan nan za a ba su yanzu wannan me ake kira sa kenan a al'ada kana neman ruwa za a baka ruwa ka sha wannan shi ne kai amma yanzu sai aka taimaka maka da wani abin da wato yanayin ya halaka wannan ya fi wannan wata musifa kaga wani ya zama ta hakun kenan yanzu ba taimako bane kenan ko ba taimako bane a zahiri yuga so bi ma'in kalmuhuli yashwil wudu yana soya fuska in ce lahmul mashwi nama soyayye saboda in mutum ya sha kafin ya kai fuskarsa zai soya fuskar kuma a hakan nan dole mutum zai sha kaga kenan wannan amma me yasa ya dauki fassarar faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur sai abin da ya dauki faman sha'a falyakfur sai abin da ya gana yace wai ta nan ne zai samu wata kenan aljanna shi yanzu bangaren rububiyya ya bi ba magana uluhiyya saboda zai bi hanyar da zai abin da ransa yake so to shi ke je abin da yake ke so to ga inda abin nan abin da zai zama kenan ko Allah madaukakin ke bisa shira tir da wannan abin sha a ce mutum ba zai sha ba zai samu abin sha ba sai da kakkiyar dalma dalma yanzu ko tafashishar ruwa mutum ya sha ai matsala ce ballantanawa take nan da bi isa shara wasa'at murtafaqa wasa'at murtafaka ya ce murtafak shine menene gasalin murfakai ne ko murfakai na tsogogoma al'ada yawanci in za a ci abinci a sha a wisha za a zo a zauna a kan teburi haka a dora hannu ko nan shine murtafak inda kake dora wato kenan hannunka haka za a zauna a ci abinci a kama ruwa a sha to tir da irin wannan guri inda na wuta ne a ce a nan ne za a ɗora mutum zai ɗora hadisa sannan ya sha wannan dalmar ya yi da yi ba Allah ya kiyashe mu Allah ma ina fi mana da toto Allah na fi mana da tabari da fi mana ɗait za mu dakata a nan Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ne ba mu ladan sai ba mu ikon aikata ce kafin gana da mu kuskuren ka ba mu ikon gyara to